صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اكثرنا بهذا المحضر ولتعتني بنبرة تأتي لنا من زرع وبعد الحمد لله ولا الله سبحانه وتعالى لسان داود يوم جمعة goma sha hudu ga watan hudu alif dubu biyu da goma sha shida ba don komai ba sai don ci gaba da karatun wannan littafi النهج الحميد فيما يجب على المقدم والمريد نمولاه الشيخ الاسلام وسعادة الانام امير المؤمنين في الحديث الشيخ شريف ابراهيم صالح الحسين رضي الله عنه wadda muna cikin babi da yake magana akan ladubba da suka wajaba tsakanin muridi da mukaddabinsa mun ja dogon zance a cikin wannan babi daga ƙarshe dai muka tsaya a kan gaban wato ladabi na zama a gaban shehi muka tattauna a kai aka yi faɗi abubuwan da ba a so har muka daga littafi na maulan shehu radiyallahu anhu shi maulaya shehu ibrahim salim kenan wanda ya rubuta shi akan abin da ya shafi ladabin zama din a gaban shehu nai alhamdulillah to kan nan muka tsaya yau kuma za mu ci gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala ومن آدابه أن أن يفاتحه بالكلام. ومن آدابه ومن آداب المريد مع شيخه ومن آدابه يا أبدا كلا دبا نمريد سكانة الشيخ إنسان أن يفاتحه بالكلام بعد مفاتحته له أنتن أولا أما باوينا تفرد أول أقاعدة من أبيا يراها القرآن بصور مراي إلو منا براها كتب أمالي أقاعدة معنى ومن عدد يرى لتردو أنت ألا يفاتحه بالكلام كينا شيني أيدي كرتو كي يرجع ya fara yin magana da shehinsa ya fara yi wa shehinsa magana sai in shehin ne ya yi masa izini ya fara magana din in ya zo shiru ake yi yana so yi magana ya dan matso da ya dan tambaye shi ne ne ne sai ya ce kaza ne wannan shi ne haka muridan farko sabon manzon Allah sallallahu alaihi suka yi da shugaban alƙali Muhammad sallallahu alaihi kai ko tambaya ba daidai da rayuwar da suka yi da shi shekara ashirin da uku din nan wata wata tambayoyin ba su kai ashirin ba da suka yi masa rayuwa gaba daya saboda ladabi da suke yi wa manzon Allah sallallahu kowa matsowa zai to shi ne abin yake bin juna yake gabin juna ka matso in an ga alamar magana kake so ka yi sai ka yi sai a tambaye ka ne ne sai ka ce kaza kaza ne cikin ladabi to sai in an ce an nemi ka kara magana sai ka ci gaba kuma wala ya zura alaihi hatta ya millahu kuma kar shehin kai nemi ka bashi wani bayani kai ta kewaye kewaye kai ta kewaye kewaye har ka kullum da shi akwai masu irin wannan ɗabi'a wani zai baka labari sai ya ishe ka gaba da maimakon ya kicin nail on the head amma sai ta kiwoyo kiwoye labari wanda kwata-kwata a cikin minti biyu zai kama mashi wala wani sai minti sha biyar yana wahal da kai in ka in ka gama gaba ɗaya sai ka tsinci abu da amfani a cikin a minti biyu ila ko kasa da minti biyu ma za a za a haɗe kuma shi ke nan da gaba amma bai iya putin story ba to ba a son haka shi da Allah ya tura alaihi hatta ya lillahu kar ya yawaita wato zagaye zagaye saurin bayani ko labarin da zai ba shi yasa har ya zama ya gundura da shi ma'ana ya kosa da magana da ya yi burin ma ya Allah ya gama maza ya ishe shi haka ولا يدعوه الى الخوض في موضع في موضوع لم يرد لم يرد الدخول فيه كي كما يجاشي ya aukar da shi ya ya sa shi ya kuta cikin maganar da baya bukatar ya shiga ya yi magana a kai a ciki kar ya ya janyo shayinsa ya kuta ya yi magana a kan abin da baya so bai da manufan ko ya fi son ya yi magana a kan wannan abu amma saboda tsabar fitina na haka kai muridinsa sai ka sa shi ya yi magana akwai irin su ko kwai suka zana da shi sai su sa shi a yi magana haka Allah ya yi su yawa za su yi wani abu dole ka sai kai magana yawa za ka zafi yawa to ba a son mulki ya zama haka bai tsaye tsaye wanda zai gaba ɗaya in ya zauna a wuri zai ishe ku gaba ki ɗaya ku za ku ci kun gaci da shi ya ishe ku to ba a son mulki ya zama haka shi ne wala ya da'u ila al-khawdi fi mawdu'in lam yurid ad-dukhul fihi kar ya jawo shaidarsa har ya kusa ya yi magana a kan abin da bai nufashi magana kai ba a kan ta kawai har ya zafi ta ce ta magana wa ya zara kawo idan zara kawo kuma ya bar shaidarsa in dai shaidarsa ya kare shi akan wani abu to ya bar shi ya shiru kar ya abubuwan da zai jawo bayan ya bar shi ma kuwa sai ya sake ya sake canja ya sake yi magana kan akwai irin haka yana faruwa ko ya tare da shayin ka kai wani abu ba ya gani sai ya kau da kai kawai ila da ko wani kure ko ya kau da kai ina san da ka sake mai kama da mai kama da shi dole ka san da ya haƙura da kyale kai to in kaga ne ka ya kyale ka kawo da to kai ma ka kyale kar ka tsara yin abun da zai sa har ya yoyo kanka kuma wa ya turka wani zaka ta wuce wa ya sa'ala hu idza tasharahu in ya nemi shi shayi idan muridin da ya nemi shawarinsa da ya masa nasiha ko kuma shi shayi idan ya nemi shawarin muridin da to kar ya ji tsoro ya gaya mai gaskiya abin da zai amfana ba kar ya gaya masa wani abu wanda ba zai fa'ida ba wanda za a zo a gana sai wani na da bi aidan yana da gaske da dukkan muridi tsakanin da shehin sa Allah ya jilita Allah ya tajassasa li uyubi ikhwanihi kar ya zama yana bin diddigin laifukan yan uwan zaliyan kula a ila shehihi don ya ɗebe wannan ya kai wa shehinsa su ma bara a cikin su ba muridi ya zama shi ya ta bin diddigi ya ta kwakwa ta ina za ka yi laifi ya je biya shi kan kaza ai yau ai wani ai kaza kaza kaza wani ya farna abu kaza a gona ya yi kaza ya yi kaza kuma ya ta muridi ya zama haka mai haɗauri kai ya zama mai haɗauri tajabtu shi ne bincike ka zai kana binciken laifin mutum don ka je gaya wasu shi ne kai mai yin aikin ana kira ka jasus jasus shi ne mai jasus Allah ya hana wannan daga cikin Qur'ani ya yi lafiya wa jani huta ne da mina kwan inna ba ya san ne ina wala ta jaffasu wala ta jaffasu kar ku ta binciken junan ku don ku je ku kai suka ku gano laifin wani ko ku kai suka da wani shayi yoki bai da bai da ko bai da ko fitnaka don yayi haka wato yayi haka ya ga binciken laifin muridai ya kwanta don ya ɗauki aibin ya kai wa shehinsa saboda ya aukar da fitina tsakanin shehin nasa da koyayyai ya kwanta ne an hana wannan wayansu kuma suna nan aikin su kenan irin wa'ina abubuwan Allah ka kiyashe mu ولا يجوز للشيخ ايضا ان يسال بعض المريدين عن عيوب البعض الاخر بيانك الشيخ mai muridai ya rika tambayan sashi daga cikin muridansa ya rika tambayan sashi daga muridansa kan laifi ko aibin wani daga cikinsu da shehi ya zama ka shi ba zai tashi daga sunan shehi ya koma shauki mai ruwan ka da ka rasa wanda za ka sa ido ce mu shiga ka har kana binciken wasu daga cikin su ne zo ka gano wani ka ne laifin sa waye kaza yayi kaza ka waye wani kana tambayar sa ni ka waye ka me yake cikin yanzu yaya a to ayi kaza kaza kaza kaza kaza kaza shafa shafa to haka ne eh to zai gane kuma sa kuma duka su wuri daga kawai wasu kana tambaya su aiki wani duka wani don su gwada ba aiki wato laifuka na wani bai da kyau shi yasa shayin kansa sai ka kama wanda yake da tsaiki kaki kuma kuka ya ci da kasar da za ku fara a babu shekani za ku fara ya kai wasa فإنه لما ذكر عتبان بن مالك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لما ذكر عتبان بن مالك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن مالك بن تقشين بالسوري wato yayin da Adban dan Maliku ya ambaci laifin wani da ake cewa tukshi ya ambace shi da mummunan ambato ba ya faɗo ni mummunan abu da akan wancan mutum shi a sanje wa wa faɗa ba'adu ba'adu ba'adu ba'adu man abara min al-ansari a gaban annabi ya wannan wasu daga cikin waɗanda suka halarci wannan suke nan aka yi wannan daga mutanen Madina da Saru kenan sai suka koyi bayan ka da sai kwarai da gaske lalle an yi haka kwarai da gaske haka ne haka ne suka koyi bayan ka to a wannan lokacin da aka ya faru lam yuba taqa humur rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam sai kawo labarin aka samu wani yan kanzagi cikin lantaru suka goyi bayan ta tabbas lallai haka ne maganar sannan haka take haka aka yi haka yake da annabi sai ya yi goyi bayan su yi goyi bayan sa dukkan su ya sha ya danja su annabi ya iya yarda ya guri da magana bai karba ka san dai ba kai saka ce kai wai san hakikan da ake ciki ko gaskiya da ko gaskiya ba kai ta ba ta bayyana saboda basiru ne da sirri da yake sallallahu sallam to ya sani me yasa ya ga koyarwa ya san me zai biyo baya mu ba in muka ga annabi da kansa an zuwa kawo sukar wani ya koyi bayan wanda ya kawo sukar da wani ɗan wanda suka zo suka daɗa tabbatar da magana wancan ɗin to an kai wani yana tunda haka annabi ya yi ka ba goyi bayan kawo sukar wani sai ka goyi bayan sa ka tabbatar da maganan wanda suka goyi bayan sa ya ko hannu gaba daya akan wancan shikar sannan da yarda da wannan magana ba da ta kawo bal qala lahu kawai iyaka abin da annabi yace musu inna allah harrama ala nari man qala la ilaha illallah ya qasidu bi hawa jannah da aka zaji wancan aka zarge shi aka faɗi mugun maganar da annabi bai karɓi maganar ba sai da shi allah ya riga ya haramta gangan jikin mutumin da ya faɗi la ilaha illallah Muhammadu sallallahu baya nufin komai da la ilaha illallah na sai zatin Allah ba na ba don naira ko don wani abu ba ya faɗi ta in don Allah da ya faɗi ta kama da yake nan ba wallahi har da wuya ka ci shi bayan annabi yana musu kolele kenan ya kuka iya da shi zai shiga aljanna kenan Allah ya haramta wuta a gare shi wannan ba wai da wata annabi ya faɗa ba daga cire ke ya faɗa la ilaha kuma tun Allah ya faɗa kaga dan aljanna ne kawai annabi ya ce musu Allah ya ga haramta wuta a ga cikin mutumin da la ilaha illallah yana nufin Allah da ita kaga na jin shi ne karatun mu da muka yi kwanan baya da wasu a halkar mu su ba za a faɗi magana amma ta maganar ba wai za wani lokacin ba za ta taɓa zuwa kan wanda aka faɗa kan sa kaɗai ba za ta jage zan ta har alkiyama da ɗaya wannan hadisin yake tabbatar da zagire sun biyu ga dai wanda ba ta rike kuma sun shiga uku don la ilaha illallah da ake zuwa a haɗu a yin nan ba wanda yake zuwa ya faɗe ta wallahi don a bashi kuɗi ko na zo taron zikiri yana yi kamar da kuɗi don wa muke yi shi ke nan ta ga magana ta fito fili wanda la ilaha illallah kuma aka fara man kala inna la harama ala nar man qala la ilaha illallah sunu bi hawa jannah a rike wannan hadisi kyawa ko shi ka dai aka taru da suke ka dara ta mutane to za ka shakka asu kuma magana ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa sallallahu in mutum ya faɗe ta kafa ɗaya yana nufin Allah to Allah ya haramta naman jikinsa da wutar jahannama kar mu rike kawai kar mu yi wasa ai biyu babu wani yanzu ya hana ka da kana yi ka bari ya bari shi kenan magana ya kare an an zama ɗaya daga mu ci gaba da uwa kar mu yi wasa musamman ma shi wannan zikiri wallahi babu abin da munafukai suka rika mishi wa'azin ma yaya da lantana suke wa'azin ma ya ishe su da lantana suke zikiri da kake jin nan wallahi munafuki ba abin da yake kamar yake ana mishi in dai munafuki ne ba ya haka annabi ya ba ba sa so zikiri kafin nan aka ba kawo labari har talabi wai wani abokina ne yana harkar kasuwa abin da yamma na lil ya ce suna tafiya a motar kasuwa sai wani suna tashi bayan ga yaci shek wane ne wane ne daga zaria ya zo shi ya yi wa'azi a shaurin musa ce amma da aka zo dole aka kira mutum ta ce wai karya da ji magana akan wani nan ɗan ɗari kunnan karya magana akan su saboda kaga wannan yaron da rojin nan sai zai tsaye da bakinsa wai da an yi kaza da an zo an yi wuce wani zai zo ya tsaye da bakinsa wai zai wai zai zaki wai ya kawo zaki ya bi da shi ya bi da zaki shi yasa aka ce kawai ya rabu da su kawai shi yasa aka zo aka yi aka ta'adan wajen tawaye aka yi sukuwa a kan gaba wai mu alhamdulillah wai saboda wai yaron doroji nan wani doroji zai zo wai da an taba su kada sai zo ya zai zai zai kafa wa da zai ga sai aka gaba ɗayan ya aika mana eh da duka ya kaza kaza eh yayi zaki to haka jawar duk ba aka ce sun je sun yi wa'azi nan ma akwai wani kamar gashi nan psychotic da aka psycho psycho ya zai na gaya wa ɗan uwa kuma na fi yau da ya yi mutane mu yi miti da yi suke sun sani idan aka zo za a yi wazi ne za su bai to wancan da jaro zai zo zai zai ya mana fadadi daga sun yanke kawai za a yi wazi nan kawai ba wani abin nan a ciki kafin a yi wazi ba ba gaya kuma aka zo aka yi wazi ba abin da ya faru alhamdulillah ko gode Allah a ce sun sani suna a kare kuma za ka Allah ya taimake mu ya kara kada kowa ya tafiya ba kaka matsalar su so Allah ya haramta wuta ta jahannama ga jikin wadda ya faɗi la ilaha illallah yana nufin Allah da faɗi wa hada تعليم منه عليه الصلاة والسلام لأمته هذا wannan koyarwa ne daga manzon Allah su sallu zuwa ga al'ummar sa kaga an zo an kawo su kawai ya sani sarai da abin duk da ake ciki ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane abin da aka yi da fiyon chatin da shi ya sani amma sai ya karba sai ka wannan hadisi da jayi mutum ya faɗi la ilaha illallah kafa ɗaya rak inda ya nu Allah yake nufi da ita ba wani abin duniya ba to ai Allah ya haramta cikin zakar da wutar jahannama sai za ku faɗa kan ka kuma kike nan sun da shi kawai walamma qadar afakuna fi qadiyatil iski yayin da wa'annan maƙayyata ‘yan ƙage da suka kuta suka kuta cikin abin da ya auku na jisun iski ban san kowa gani da magana da sosai ba makirkinta maƙaga na ƙarya yayin da suka kuta suka yi babban ƙarya da ta faru inda hadisul ifki yaya aka yi an sallah wani ko a an sani ba gane ba ne ko ba an yi wa mai ɗakin ma'aiki a zai muhammadu sallam da zai na umar mu'min da aisha ummi abdullahi radiyallahu an ha bintu abubakar as-siddiq radiyallahu an ba an jefe da ba to shi da hadisul ifki yana nan a cikin bukari da muslim da sabari da saba to yayin da aka yi faru wa zukira fiha safwan ibn al-mu'addil bima la sharra fawqa aka ambaci sayyidina safwan radiyallahu anhu ibn al-mu'addil da abin da babu abin da ya kai shi ba abin da ya fi shi zama wa shari abin da aka ce fi shi ne wanda ke faruwa shi ne kuma wala ad'a ila al-ghadab wal intiqam min ba abin da ya kai matsayin zai ja a yi kushi ko a mai da martani kai tsaye kama wannan abin da aka ce da shi da aka yi faru lam yatafi lam yantafi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila tuhuma ila ila إلى التهامات إلى التهامات الملك في الفتنة أنا بجوية يكلي وإذا ترجع ترجع الملك فينا مقرية الفاسقين فاسقين الله بجوية يكلي ترجع ترجع سبا صلى الله عليه وسلم بل بل يتلمر يتبع اكتفى بعلمه بإيمان الرجل وبراءته اكتفى تجارة اكتفى الذي يسره بعلمه بإيمان الرجل الذي يسر kawai da saninsa na imanin wannan mutum wa bara'ati da kuma kudinsa sai wadatu da wannan sanin nasa bai tsaya yace zai dau mataki ko zai wani abu ba akan wannan jifa da aka yi masa abin da ya faru bai da gani amma dai akan haka yi zawo mutane su sani sharri ba da ya fara sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ɗaya daga cikin yaƙoƙi da ya je da aka je yakin ana kan hanyar dawowa an sauka za a huta to akwai irin abu da ake yi kamar dan buka haka a shona da rakumi ko kuma da doki da rika ja din nan mutum ya shiga ciki to mai dakin baki kuma nuna aisha radiyallahu anha tana cikin wannan da duka ne ko ya ake kiran abun ne da duka ne ko ne wannan abin da zaki kamar duka rago ne ko doki yana ja da sai ta fita ta zo ta je za ta biya bukata su ba san mata dawa ayari kawai sai tashi ko sai aka kora ayari aka tafi kawai ba su tsaya suna tun ina suna zanta tana ciki ruwa ta ci ba kawai haka tafi an ci dogon zango an ji an ajiye zango ana hutawa sai aka lura da fa kuma duniya ya baya shi shi wannan tattare na sabuwanu shi kuma ya yi latti an bar shi a baya sai yana tahowa yana tahowa kan dokinsa kawai ya kan hanya kawai sai ankara da alamar mutu kuma dama tun kafin ayan hijabi ya san umar da aisha tun ba a farko da ayan hijabi ya san fari fari shi kenan sai an yi suturar da ya gane alamun ita ne daga ganin jannan ba abun da ya yi kawai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ya kame mai ta wannan abun da yake dama ita kuma da ta zo ta duba ta duba ba ta gansu ba sai ta zauna tana cikin tunanin yaya za ta yi ba ta san hanya ba har ba ce dauke ta to wannan inna lillahi da yake sai nan sai farkar da ita da ya ga ta farka yana zuwa ya sunkwai da rakuninsa rakuni ne ba doki ba ya sunkwai da rakuninsa da rakuni sun ga kawai bai ce ko uffan bai ja mata ya durkusa mata da rakuni kawai ta hau kawai sai ya daga hancin rakuni da ya tashi sai ya da jafar ya ga kawai kalma kwaya ɗaya ba ta asu da aka zo suka doso wurin ma'aiki a rikin salatu tare da al'umma da aka hange su kai abu abdullahi bin ubayy ibn salul kace a a magana ai ta kare ai ai magana ta kare ba yadda za a yi wa'annan wannan a ce ta kuɗa daga shi saboda da kawai da yanzu kuna gani wannan za ta kuɗa daga gare shi sai sai ya jefa wannan magana to daga nan fa abu ya dawo ya dawo aka har ta kai ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kira shawara na sahabbai ya yi shawari da su ya kira shawara na cikin gida ya yi shawari da su ya wannan ya wannan har dai abu ya kai tsamarin da daga ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya aiko da ayoyi tarabu na bin tarabu a cikin suratul nuri aya aƙalla aya na bin aya goma suka zo a jere babu abin da suke kawai sai wanke ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha Allah ya lalata sha'anin wancan kuma to saboda haka dai wannan shi da abin da ya faru din wanda bai da daɗin mai tsawa ko da yake ma cikin al'umma musulmi yanzu akwai wanda su suka ɗauki wannan ya zama musu har yanzu su kan suna kan na su Abdullahi bin Umayya ce eh akwai Allah ya raba mu da sharri to bi hada a cikin wannan a cikin wannan bayani wa gairihi da waninsa da ake gayawa muridai min ma wa da bi hadal bani cikin wannan wanda ya abin da ya faru a wannan bani da muke magana akai dalilun la yarfa ilayhi adna shakku dalilin ne irin abin da ya faru annabi ya kawo masa ya iya dauka din saboda ne saboda su kan wani ya kawo akwai dalili wanda yake gwada wato ba yadda za a yi ko min kankantar shakka ta hawa zuwa ga wannan irin majal da ake magana al'anna shi yasa la yajuzu lahu tasabbu awratin ala jibri ma'ana shaydi bai halatta a gare shi ya ce zai bibiyi al'auran muridansa ya ta jin laifi laifi ta ina wani ya laifi yana tambaya yaya abinda na sashi na yana ya yi ne a wani shi je yi mawai muridan kawai ka jawo yaya noma da nake da ke yi nan yaya ya yi ta yadda yake ko to don me kuma ka nuna mata shi ma in ka sa shi ta rana a shi za ka tambayi wani a kan in mai hankali ne mai ya san kai din nan dai kawai zai yi zai yi zai ga kanan yadda kai ga kanan yadda kai in dai za ka ja ka tambayi shi to shi ma ba zai kuɗa ba to da rayu kasa shi za ka jawo ni ka tambaye shi an gane bayani ko to bai halatta ga mulki ga shehi muqaddami ya zama haka walal ba'du anha ba a so ko mutum ya ta bincike ya ta bincike akan aibobin mulkinsa wala yaqiru ahadan yanqulha ilayhi kada kuma shehi ya zama yana tabbatar da wani kowaye in ya dauko mai magana muridin da ya kawo ba karkai sai ka tabbatar da ya kawo suka dukkan su muridin ka ne sai sai dan ko suka ya kawo ba to karka tabbatar da shi akan haka gobe ma da sai kawo sai zama mara sana'a wala ya jizu lahu tasdiqu bai halatta kai shi ka gaskata mutum ya kama labari da sukan ɗaya daga cikin yan uwansa muridanka wala ba ta yi ayyartaliya ko ayyartaliya bil manquli anhu amma babu laifi shayi idan ya ji kishin kishin ɗaya daga cikin muridansa yana yin wani abu to ya ja shi ya keɓantu da shi amma daga shi sai shi su kaɗai shi ne an yi sallar jirma koyar da wanda aka nakalto masa labarin sa kawo masa din ya ja shi su zama daga shi zai shi ya ce ni kam gashi gashi gashi ni kulewo alama sami'a don ya tsinka yadda shi abin da yake idan ni fara ji kar ya ce kuma wanda ya kawo na ji kawo shi maganganu a kan ba ma ni kuma na ga lallai dole ne ya kira ka ji menene gaskiyar lamarin da ya kawo akwai wani abu ne da yake faruwa a kan kaza kaza ka aikata kaza kaza kaza kaza kaza amma daga shi sai shi sai ya ga wani yanzu da wala masa biya fa idan a karra idan ya tabbatar masa lalle yayi ya hada shi da Allah ce da gaske ne abin da kake jin nan ya iya tabbatar masa amara hu bi tawbati sai umurce shi da tuba wal istighfari da neman gafarar Allah aw bi ma yanzama ko kuma ya umurce shi da abin da ya dace duka ai shi wa za ta zara idan kuma ya nemi uzuri ya ba da uzuri ya kawo hanzari cewa fa ga hanzari na ya yasa ne kaza ne kaza ne kaza to kabila uzura ku shi ne lalle ya tafi uzurin wannan muridin nasa in ya in ya ba da hanzari ya kafi hanzarin sa dai ya sa su su yi kaza su yi kaza su yi kaza su muridai kowa ya yi nashi shi wannan bai yi ba sai wani ya zaga zai ya zama lawo wa da baya iya yi kaza din da ta samu wannan yau ya kusata ni zan tashi a gurbi ya kira shi zo abin da aka fara ne daga gani aikin da na sa ka kaza kaza ka kai ya wallahi kun dubi ne ta karama Allah a ciki na da yake ciwo da ya kokari na abin ya ya gagare shine wa wa idza ta zara idan ya bada hanzari kabila ujra lallai ne shehi ya karbe da kai zama ban yadda ba ban karba ba ban yadda da ujra ka kar mu ce zama ka sai da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadisi kawo nusira ilayhi wa lam yaqbal falam yazal ala al duk wanda aka bashi uzuri ya iya karbe gari to bai sha alƙawara ma ban ji maza kaga hadari na ba ka uzuri ma la budda ne lallai ka karba kana so shi na tsotara wa idza kazzaba al khabara an idan kuma ya ƙaryata labarin da aka kawo aka ce shi yayi din shi muni da yake ƙarya ake miji a karamar Allah kaza kaza in mun kira so ka tura wani ko kuma ka tura duk wanda kake so ya je duba ya kai ƙarya ne labarin da aka kawo na yi dan ya ƙaryata ولكن نقل الخبر خبر عنه بما نسب اليه يا ابن aka nasartawa cewa yayi din nan ya kare ta saddaka sai ya gaskata har ya suna musu da da muridin sa wallahi da zaka da wallahi tura wani aka da wallahi da zaka ce kanya kake kanya kake kare ka saddaka ko aka ce gaskata shi kare shi ya zama mai kawanci a cikin muridin wa kullu hala wannan fa duka da muka faɗa in ji mu da Ibrahim Sare ba da zajirin na'il wannan duka fa bayan ka tsawatarwa wanda ya kawo labarin tukuna za a yi wannan daga baya wanda ya kawo labarin ka tashi masa a kansa tukuna ka tsawatar masa don me za ka ɗauko labarin ai magan mugun labarin mutane kada kawo ta tsawatar masa to amma ko kar ka iya aiki da shi kira wancan din in ji maulana shi ka ka aika da shi ka ce ni kam na ni ba na shi ba kaza kaza kaza kaza kaza to ya tabbatar ga yadda za ka yi in kuma ka fahimci lallai akwai gaskiya abin da wancan ya kawo labari ka yi mishi da yake dibari ya tuba wa ko kuma duk abin da ya dace ya ayi sai a yi wanda bai saba shi yawa wannan duka za ka yi ne ba da sabbin da ke bayan ka tsawatarwa ba a surjini جدد مع حرم وإظهار كراهية لماذا كلا bayan ta bayyana in wannan abu da ya aikata na kawo sukan wannan ka bayyana masa ka abun ya bata ma rai kai irin nan wa mata fataha al-muqaddim kai afwan wa mata fataha al-muqaddim li nafsi hadha al-baba duk lokacin da muqaddim ya buɗe wa kansa wannan kofa ne cewa kowa ma ya kawo shuka wani zai karba duk lokacin da muqaddim ya buɗe kansa wannan kofa wa za fi mala ma fi ma me yawwa nan da yayi to duk lokacin da yawwa duk lokacin da muka dabe bude wannan to wata fi ba la ibara la hubi wannan akwai ayar qur'ani akan wannan akwai ayar qur'ani wanda ta zo da wannan irin cewa lokacin da inna Suleiman alaihi salam yace a gaya wa sayyidina Bilkisu lallai ta taho inna bi Suleiman inna bi bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala alayya wa kulli muslimin in kaji kaji har lokacin da yake cewa idan fa suka isu su zo kamar yadda na neme su zo din nan ولناتينهم بجنود لا قبل لهم بها كنت كلمة تسليك هارو ولناتينهم بجنود لا قبل لهم بها za mu zo musu da rundunar da ba su isa su fiskance ta ba da yaki ba su isa kai wannan rundunar da yaki ba to shi irin da na sai na wannan aya wannan shahin da ya bude kofar a kawo kowa ma ya kawo sukan wani ya karɓa cikin muridansa to wata a fi ma laƙi ba da lahu zai auka cikin abin da ba zai iya taran makansa ba na fitinan da ba zai iya taranta ba min dalalati shaitani daga ɓace-ɓace na shaitan wata tumilati wata tumilati da kuma kawatawan shaitan tasmilat ay tasminat ko ihwa'at da luga ce ta filati luga ce kana iya fassara shi a larabci mafi sauki tazzinati tazzinati ta filati shi ne kasan ya zo sai dai in babu tafiliti ba za ka gane ba ya zo a ƙur'ani wannan sawwalat lakum lakum wa'ala sawwalat tawa tawa to shi ne tafilati فإنه لا يتركه حتى لا لا يتركه حتى يفسد بينه وبين جميع من سلك على يديه بحسن نية وسلامة صدره wannan irin kofar ya bude ta to ba za ta bar ba za ta bar shi ba har sai sai barna ya shiga tsakaninsa da tsakanin muridansa da suka karɓi wirji a hannunsa tare da kyakkyawar niyya da wato lafiyayyen zuciya sun zo suka karɓi wirji tsakaninsu da Allah da lafiyayyen zuciya da kyakkyawar niyya amma in yana bari irin wannan na shiga wannan ya zai soki wannan yana neman jirgin zama a wurinsa wannan zai soki wannan ya yi kaza yadda ta karɓa to zai bude kofa da tabbatar da bata ta shekar da shigo da kuma tsawace tsawace shedan ya shigo ya ta kawo rikici tsakanin muridan nasa har ga ya shiga tsakanin shi saboda haka dai murid wannan muqaddari ba a so ya zama haka ومن ومن آداب المريد مع شيخه yana da cikin laduba na muridi tare da shehinsa Allah ya rafi ma muridi shehi ba a so ya yi jayayya da ya yi musu ko jayayya ko fada da muridin shehinsa in an ce wani shehin guda to kada ya ja abu kana faɗa da shi an gane bayani uba ɗaya hada saboda kar ka kuskura a ga kana faɗa da shi dama faɗa da kanin muridai ko ba shi yin tsule ba wato shehu jani mazalla sallu ya gaya masa ya yi masa kashe muridanka kar su cuce ni ya ce ya rasu lahi za su cuce ka ya ce bi za ya ce ba abin ba ba ta wato cutarwar junansu da junansu in nan zai tsallake ka kai ma zai zo kai saboda ka sai a kiyaye ɗan uwa kar mutum ya wa Allah ya kasima muridi shefi shefi shefi kar yana jayayya ko faɗa da muridan shehinsa wala ya zurfi zuhur kar ya rika gaba da muridan shehinsa ƴan uwansa kenan bal ya ko kamar yadda muka karanta a tarihin mun ta'alim ko cewa duk wanda ya koya maka harafi ɗaya ya zama baban ka addini wanda duk kuka karatu tare wurin sa da wato ƴan uwa ne ku a addini kenan ba ƴan uwan ta da musulunci kare ba a'a na na babanku na addini ko ƴan uwa ne so haka nan shehunta kuma ta fi ma ƙarfi bal yuhibbuhum a abari ya so su su wa'annan muridan shehin nasa ya annahu ahbabu shehin domin su masoyan shehin sa saboda ka su ma ya so su wa yu'azzimahum min zalika ya girmama su kuma saboda kasantuwar su muridan shehin sa ne wa yatabarraka bihim kuma ya nemi albarkar su ka ji ba malam muridai yan uwanka ne ba shehu guda kana neman albarkar su kaga fa inda za mu zama haka gaba ɗaya muka da ya kake zamani kowa zai girma wa ɗan uwansa rai kowa kana neman albarkar sa lalle kana da wannan da akwai abin da Allah ya bashi na albarka da za ka nema to amma ina kowa zai manta ita neman gindin zama kawai kar ma wani ya samu sai shi kadai ويتفرع عليه يريك توس توس سوا يريك توس يا وغريس يريك جن جن توسيل ويرحم صغيرهم يجن أن كرمي أتكم مريدان شيء يسا وضعيفهم يتوس يا و mai rauni a cikin almajiran shehinsa wa fa'irahum ya tausaya wa talaka a cikin almajiran shehinsa wal wasihim bi fadli mali ya rika musu musama yana kyautata musu da dukiyar da Allah ya bashi ragowar dukiyar da Allah ya bashi ya rika wato kyautata musu da ita yana ba su wa yuzirhum ala nafsihi bil mali wal aishi wal libasi wal majlis ya rika fifita su akan kansa wurin ba su dukiya da abin rayuwa irin abinci da sauransu wal libasi da sutura wal majlis da wurin zama in sun zo babu wuri wannan muridi na shehu da shehu guda in ya zo ka gauriya suke to ka tashi da bashi misali sauran su ba shehu guda da su wanda suke zaune to kai ka nuna mutunci da muhimmancin wannan din na shehu guda ne bari ka tashi ma ka bashi wuri ya zauna kai ka kama ciwo ka a wani wuri ka makale ko ba ka samu da yawa ba dai ka mu ka tibi ta shi mana ayin wannan saboda mu da da wannan kan ni na da raya ne kan dai kuma ya fi shi karatu da a ashe su ne da ai yana yana bin ka'ida ne ta sufai shi su ne shi ya sake maka wannan irin soyayya hatta da safi awwal har in an zo sallah kai ya kokari ka tibi ta kanka in ka juya baya kaga akwai wanda shi mu ne yana nan a zafaran na biyu ko na uku sai kuma ka sa zafaran gaba ke da shi zo shiga nan sai ka koma wani baya ka fifita shi a kan wannan wannan yin soyayya da muna yin ta ai kai kai da mun huta kai mun gode wallahi ba ina wani bai san ma waye da wannan ba da waye da waye kai wani bai san ma sai da ba kai jirga shi yana nan kawai dai ya gaggata kawai ta kodai كتاب آه إذا رأى أن نفسه تئيب بذلك إن هل يقع وتولد تقول إيه هكا جمهور إرقى إذن تولي هكا والماجرة شيء وتبرد شيء إلى آخر إلى إلى آخره هذا التشدد يعني في فرنسا وليس من الأدب ما لا أدب بني أو كمريدي أن يعتقد في شيخه kamalan ya yi kudurce a cikin girman shehinsa ya kudurce wata irin kamala wa shehinsa yushu kamalar musulun wal adiyar ya kai shi wata irin kamala da ta kai take kama da kamala irin ta annabawa da manzanni sai ya kuskura ya ɗaukaki shehin zamana ya kai shi wata irin kamala ta annabawa da manzanni ma'ana manufar wannan kar da ya ɗauka shehin zamana ya laifi in dai mutum ba annabi bane ba manzo ba ai ne to in ya ɗauka shehin zamana ya kure kam kaga ai ya kai shi wannan to kai ya kuskura ya yi da wannan duk wani dangin da kuduri da zai sa ya kai shehin sa kamala da ta kai matsayin annaba ko manzanni to kai ya kuskura ya ya ya hauka shi saboda halaka ne bar kullu itiqadin sharif radiyallahu anhu yace bari dai kullu itiqadin duk wani abin da zaka kudurce a zuciyarka kai kullace shi ya zama la yajhadu lahu kitabun aw sunnatun wanda abin da ka itika daga kulli a zuciyar naka ya zama qur'ani bai shaida akan abin ba cewa gaskiya ne ko yana da tushe sunnar manzo Allah ba ta shaida akan sa ba la yashhadu lahu kitabun wala sunnatun fa huwa batilun wannan abu ƙarya ne kawai duk itikadin za ka kulla a zuciyarka ka kudurce abin da qur'ani an nuna mar zai eh gaskiya ne hadisi an nuna mar zai eh kwarai da gaskiya haka amma ba wani abu da zaka zo ka dauki shehin ka ka kai shi makamin da ya wuce ka daura mar wandon da mana ya wuce karfin kunkunin ka to ka shiga wani wa wabalin alal muridi wannan kuma halaka ne musiba ne da duk muridin da yake dauka shehin sa ya kai shi matsayi na annabtaka annabtaka fa billin da na annabtaka a ji wannan da kyau annabtaka billin annabtaka saboda haka Allah ka kiyashe mu ka dauka ka sani shi mutum ne amma dai yana da bai wadda Allah ya bashi wadda ka samu shiriya ta hannunsa shi kenan kuma kana jin ya ji ka kai shi ba shi kuma kar ya ji ya ji ka in ya ji ya ji ka jikin ma kuma dai ka bi yana bukata kai shi ya ce ta shi saboda kullum shehi a cikin muridansa a ji yana kaskan da kansa kamar da bari mu shi wani yake yin kai ba ma shi da dawowa kamar yadda maulan ku shehu islam da ta'ala qur'ani yake ko da yana cewa babu mai zunubi irin sa ya ce tafan manzo Allah ya ce babu mai zunubin da taba zuwa da tarin zunubai gaban ka irina tun da ake al'ummatai da suka wuce tun da ake karnoni da suka shuɗe ba a taɓa samun wanda ya zo gaban ka da tarin zunubi irin na wasu ya rasu da ba kai yanzu ka ɗauki haka ba haka bane yana koyar da mu ne Allah ya rasu Allah ya fi mugaffara ta amara auzara wa gairu kalam yaro kalam ya ce abdu bil jara'il za'ira maqamaka misli fil qurun wa fil umam wa law tahmil al ayyam mal abd mal abd hamil la asraqat al arja'u bil dhanb wa sura idan Allah daura wa yini zunubin wannan bawa da yake tsaye a gaban ka wallahi shi yace da yinin nan ya dawo dare saboda yawan zunubi yini ranar ranar Allah ba kamar sha biyu kan ya daura zunubai a kanta sai ya dawo dare kawai to da kuma ya ce ba dara ce ya ce aka kana wala a me ne bukata ka yi bukata ka sannu eh bara shi mu ka jira cewa a diwani sai zunnura bi khairan wala khaira inna wa ra'u hamrat al-mahbub sitra jamaliki kai ka ce wai kana da wani abu sai wani ma ya ce ma kai addu'a me mu ka fari me da mu to ka san sai mu mu haka ce wai kuma da mu kuma haka dukkan su bin kirki mabiyin su ban kirki haka ce wannan irin haka ya taba iya shafa ruwa da shi wani yanzu ya ce zai fara da ke wuri ka wani tuta ai ai kaza kaza kaza illa ta mai magana to dan ka ka san mutane ba ali bane ko baya cikin harkar yana ba ɗaya bangaren ne ina so kore to da nake ya ai zurubai da nake da su ba zai yi ba in ba addu'a Allah ya ba sai ta to shi da ka ga haka ne a kwace eh wala kare yi da gangan Allah ya karba? A Allah ko bai masa. Duk yadda kake lalace in ya dama ya karba to inda yi da gangan ya karba ba. Mugu ya zo yin ka neman addu'a. Kai cikin gangan ki kace Allah kai wani a gabansa. Kai kana yi kana saka yawa don irin kar ya ce baka abin da ba sai Allah ya ce amin na na karba to ai sai da na ba dai hoppa kike kike da sai da baka da kike da kaga sai gudu gudu kawai ta jira ya kare to ba a ce kuma ya zuwa ya je ne ne ya kwanta masu ba ba me na ka ne ne zuwa wuri da ba kai mushi ko ya ka je sai ahli sunna su maza yi mata addu'a da ita akwai yan dabarun da suke yi su mata amma eh mushriki kuma a wurin sa kai mai addu'a Allah ya karba ta ina wa balu alal muridi wannan masiba ne ga muridi in ya dauki shayin sa ya daukaka darajar sa ta kai annabtaka fa inna nasa mas'uluna an aqwalihim ka gani mutanen duniya gaba daya ababen tambaya ne kan Allah ya tambaye su akan duk abubuwan da suke kuntawa da bakunsu wa mu'taqadatihim da duk abin da suke kudurcewa a zukatansu Allah ya tambaye shi wa a'malahum da kuma ayyukan su gaba daya sai Allah ya tambaye shi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma da tauhid wala yajuzu irtika wala yajuzu irtikabu shadadi fi jami'i zalika bai halatta a aikata ashfa'a cikin kuskure a irin wannan matsayi da ake magana na shegunai a ɗebe su a kai su matsayin da ya wuce nasu ko matsayin da ya wuce waliyai a kai suna annabawa bai halatta a shaɗaɗu a yi alfaɗaɗu an gane a shaɗaɗu a yi alfaɗaɗu wa inna rukana ya ƙulu safihuna ala Allahi shafafa ولا يجوز للمؤذن أن يتظاهر بشيء من الكرامات أو الخرافات ولا يجوز بها لك للمؤذن كمؤذن أن يتظاهر بشيء من الكرامات يريك بينا وإنس أبوه وإلى كرامة ينا نونا وعديلي بهذا الجواب kai dai inda rawar da zo baka sani ba kawai ta zo shi ke nan a koma a yi kuskus a gefe ai ga kuskus amma ba wai kai kaga kai kai don wani lokaci Allah zai kunya kaga ka ce za ka yi karama kira ka ce za ka daka tsalle ka dire ka daka tsalle ka fadi ba ruwan Allah shi Allah kai annabi ne da zai zuwa da kunya kaga annabi ne Allah ya riga ya alƙawari da shi kunya rayuwa amma wani yayi in kai garaje yanzu Allah zai garaje ba wannan ka tsaya kawai da imani da tsoron Allah da son manzon Allah bayan ka nuna mutane wani su abubuwan masu kama da tsoron ko tsoron su yi tsoron ka ko su kowa ke su a can fuka kanka aiwa ne wai ai ba dama karama yadda ka ha sai dai wani lokaci su auliya ko suna da yawa sai an nemi za a ci fuskan halala to suka dani flashing an gane suka dani flashing tunda Allah ya karanta in mutu lamun kamar irin labarin da taɓa gaba ku a fasarar diwani na maulin mu shehu shehu hijami usman wajen labari sai sharifai da suke zuwan nan wani sharifi ya zo gidan nan ya zo kuɗin kuɗin tuni lokacin shehu ibrahim kuma ya sauka a airport an buga telefon an gaya wa maulaya shehu hijami usman cewa yanzu shehu yana sauka ya sauka kasan yi ruwa Najeriya shi ne mai tarjama shi shi ne mai tarjama da duk abu kalmar da shi ne fara ya ta an fitta mota kenan lokacin ba su da yawa masu mota a kan gaba daya za a tafi kawai sai ga shirin kuma ya sauko da jakansa eh ya dan aka dan rage dai suka gaisa ya ce barka da zuwa shirin zai alhamdulillah to sai ku kai shi masauki ina dawowa shi ya zo ina kauri zan abin nan kaja a lura da fara hanyar wajen nan kaja a na ce ai ga waɗannan ɗan uwa za su cika da kai ina dawowa ai ja ai ya kamata kuma ka ya ka saurare ni kaja a shi yau na ne shi Ibrahim Bayro da kyauta ba ka san waye shi bane yake na sani shi na sani da maka ya koyi shehi na ne yanzu kana nufin ba na ka ce sharif ka ya koyi na ce zan je shehi na ne nake maka sai kawai ya ce sai sai ko ya bata rai shi ke nan ya rike motar kawai mota kawai sai ta ita ne aka yi aka yi mota ta ita tashi direban ya yi kitir kitir din duniyar nan mota ta ita tashi shekin jami'a kuma ya fito ya rubuta ya ce shirin don kawai za ta ma zan je wani jini na kawai ka ce ba zan je ba kawai da ya hakan nan da ya tuki bonnet din motar bobo ya ce kai shi kawai ya shiga yake kai kai ni da za ta kai ni zan ba ya kaci yana sati kawai sai mota ta amsa kai sai aka doka giya kawai sai aka tafi aka bar shi yana ne kawai shike nan bai san shi tijarar su ba a Najeriya su uku in tasarrufi ne tasarrufi babu wanda ya da shi da wani shi abin da ke da ya shi tijarar su ba akwai wani dorai wannan abasu jihar da jallawa su uku na inda in dai tasiri da sarrufi Allah ya riga hore musu shi irin magana da shi yake cewa in kulki kun ya kun bila an gane to Allah ya hore masu wannan sirri daga irin wannan wani lokaci in an taba halara wanda ya sukan bayyana karama a hili kama da nuna suke jawowa awil kurafatu awil kurafat kar kuma ya rika bayyana kulumboto irin canfi canfi nan shi da kurafat al-kurafat canfi abin nan kenan superstition superstition S U P E R S T-I-T-I-O-S superstition kar yana yin canfi irin wayannan abubuwan ulumboto ulumboto na canfi don wai kawai su rika cewa ba dama abdullahi da abaru wanda aka yi ubangidan matsiyasa yan hadita hadita da ake cewa din nan idan ana hailala a wurinsa a wurin da yake tara jama'a irin nasa in ai lalan dai ai lalan kawai sai aka ya tashi sama da shi da fatar sa mutum sa sai an jira ganin can sai shi dawo ya dawo ana bayyana kaga dole a sallama ai kai ba kada wanda bai ko dan haka kawai aka ga yana dan tashi yana dawowa ba tare da yayi hukuri ba Allah da mu ko inda shi da yawa bilantare ya tashi sama ana kallon sa ana hayyana fa haka da kai ana kallon sa haka wa mace kawai to da kaga dole kawai wani zuba a cima su kana shike nan yana da irin wannan kunun boto so kuma an bar istidraji da yayi ma addu'a yanzu kamar yankan wuka kaga dole ya ja jama'a kar ya rika yin irin waɗannan mimma mimma ne to to ladin nan da zai da zai kyau a ce tana tana nan ba a sake da duka da tantan eh a sake da duka kada rike yin wannan abubuwan kulumboto na tanfi min ma ya hamilu nasa ila i'tiqadi khususiyyat fihi bil batil abinda zai jawo mutane su dau su rinka su wato su dauke shi suna kullata cewa yana da wata kususiya ta baɗin ta ƙarya yana irin wannan da haka za a yi da kullatarsa duk mutumin Allah haka zai kullata yana da wata kususiya ce da haka da kawai ta baɗin ai bayan da za a yi mutum ba ba gaskiya tare da shi yana aikata sabo yana duk abin da Allah ya haramta yana yi sannan don yayi wani abu ya kace wai zaka sallama akan ne kuma baya sallah baya kaza baya kaza maganganun duk da suka faɗa shari'a yake sannan dai yayi wani abu kawai don kai wawa ne sai ka ce zaka bi shi zai yi baya sallah a kai yake akwai dama irin wannan ihana sunansa ihana amma huwa sha'anul mudda'ina adallin al-mudallin kamar yadda wannan shine sha'anin masu wannan irin da'awa batattu masu batarwa in ji maula shirin haka suke suna da irin wannan ulumutu وقولنا يشبه كمال الرسول الى اخره فان مشيوا yusbihu kamar kamar rusul kamar kamar rusuli kar ya kamanta ya dauki shehin zai kai shi ya kamatar da shi da manzanni a matsayi la nuridu shamar imtisali wal ijtihadi wal iktibai ba wai muna nufin fa kar yayi kamace sai ya wurin koyi da su annabawan ba da manzanni ko kuma ne santar abin da suka zo da hana su ko kuma bin su sau da kafa ai koyi da su cikin abin duk da suka aikata ba wannan muke mu gidan su da gawa fa hada jaizun bi dalilin wannan halal ne da dalili ba da karfi wannan ne dalili da ya zo a hadisi ana azbaukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne zai samu kada ce ni rabi ku kama da manzon Allah a wurin sallah to ne ta ko suna faɗin wannan kaga a ce kamar wurin bin abin da'a ko wani abu ba ne amma akwai wanda aka zaga shi kala wajen wahidin bin sahabat wannan ba mutum ɗaya ba ya faɗi wannan magana cikin sako an asbaukum salatan fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ɗaya ba ya ba kawai yadda bai wuce bihi duk da su يتشبهون به غيره يتشبهون به في الثلاثة سنة بسنة ويقرن كمن تواد النبي أو الأسين صلى وغير هذا من صلى من الأمور التي يلزم أن أتيه ولكن سيدي لم يكن لم يكن أحد منهم ما مسلم لا أتيه سيدي كما سوى أنا أسبوكم مقاما برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت كما سوى ني نبيك كما da manzon Allah a wurin matsayi wane mutum ba wanda ya taɓa faɗin wannan ba ba ya an nahu lana fiye ba da domin ba wani annabi bayan manzo Allah da ya ta gaba da shi a matsayi da ya taɓa yi ba fafham wajhal mushabahati al manfiyat ka fahimci fuskar da muke magana ta kamanceceniya wadda aka kore ita wacce aka kore ita ce nan muƙani matsayi ba wanda ya sai kamar da wanda a matsayi sai dai kwaikwaye shi ya kama da shi wurin ibada wa inni laula sharku sa'ili bi adam tasmin maula ya sarika ce ni din nan da nake magana da ba don wa inni laula sharku sa'ili da ba don shar'i da wanda ya zo yayi wannan fatawa na rubuta wannan matsaloli na sufanci a wannan littafi ba da ya shakanta mini da adadin takwiri na cewa ba a so tsawaita bayanai da ba don haka ba la tattaba'atul ayati wal ahadith da na bibi ayoyi da hadisai alwari da take hadal babi wanda suka aka suka so akan wannan matsala da muke magana akai da na ka zubo su to amma ya kafa ne ya kafa sharadi a wurin tambayar nasa cewa ba su a tsawon ai mai kaɗaice da zai gaba wasu da ɗauka kawai yadda alaiha ikhwanu da na yi haka don mutane su in kayi irin waɗannan ayoyi da hadisai din na hujjojin da muke dogara da shi ya ari kokarin adadi tariƙar tijaniya don su san matsayi na ladubba na tariƙar tijaniya wa tilatiha bil kitabi wa sunnati da kuma kyakkyawan alaka da tijaniya na duba tijaniya suke da shi da qur'ani da hadisi da da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da da an yi haka da na san wato ba a kafa mun sharadin nan ba amma duk da ya kafa sharadi shi yasa nake a take a take ne wa hunaka adabu kathiratu akwai wasu ma na duba masu yawa zakarnaha wanda mun riga mun ambata su fi kitabina a cikin littafin mu inji maulana sai kenan mai suna al-futuhatul ahmadiyya suna littafin kenan ya kawo na duba ne muqaddami da muridin da masu yawa a wannan littafi al-futuhatul ahmadiyya fi adabil murid ma shaykh tarbiyya wato littafin suna ta futuhatul ahmadiyya bude bude na ɗarikar shi a wani tijani fi adabil muridi ma shaykh tarbiyya cikin littafi yana bayani cikin na duba na na shehi wato na muridi tare da shehin da ya tarbiyyantar da shi zallan wannan kawai shi kuma littafin yake magana babu magana mukaddami ba muridin ladubansa muridi tare da shayin da kan tafi da shi zalla ya rubuta wannan littafi وكذلك كما رأينا نندي في تاريخنا من كاوين ونفس في تاريخ الدموي على الموعظة التي ألقاها شيخنا tarihin da muka akan wa'azi da shehinmu shekul islam kenan ya yi bayan ikwani a tsakanin yan uwa ya yi wannan wa'azi fi mazra'atihi a gonarsa ya yi wannan wa'azi cikin yan uwa a ma'alif wa talatumiya wa tisini shau ya yi wannan wa'azin ne shi gina suna shekara dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in daidai to shi ne mawuya shi kuma ya yi tarihi a kan wannan wa'azin da shehu ya yi an rubuta shi kuma ya yi tarihi ya yi tafi a kai to ya ta kawo na duba da suka shafi muridi tsakanin da shehu sa saboda haka za mu dakata a nan za mu tashi shaji na gaba in Allah ya kai mu zama na gaba sati da zuwa ina rai da lafiya kenan insha Allah tabaraka ta'ala za mu tashi a hunaka adabun شكلية يذكرها بعض متأخري القول في كتبهم كما تشاهدون الله يسوع
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين